أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تبارك وتعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد يا مسلمي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mu gode wa Allah subhanahu wata'ala da ya kawo wannan rana ta juma'a wanda muke lissafa sha bakwai ne ko ga watan ramadan sha biyu kai sha biyu ga watan ramadan hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in wanda ya yi daidai da sha bakwai ga watan biyar 2019 za mu ci gaba da tafsirinmu a cikin suratul an'am musamman daga aya ta talatin da shida zuwa hamsin da takwas in allah ya kai mu Allah ba mu sa'a Allah ya karbe ba duma albarka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wayanda suka dauki guduma suka ba da guduma na daukan nauyin gabatar da wannan tafsiri a gidajen rediyo da talabijin Allah ya albarkaci dukiyarsu Allah ya albarkaci rayuwarsu Allah ya sa aljanna ce babban masaukinsu idan ƙarshen rayukansu ta zo tare da mu gabaki ɗaya albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam نعم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر ألا أن ينزل آية ولكن ولكن أكثرهم لا يعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ويكافرين sai suka rasa me za su hujjanci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi da suka ga dukkan abin da suke tunani na rusa abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya gagare su sai suka ce to wai ma me ya hana a zo masa da mu'jiza daga ubangijinsa ai annabawan baya an zo musu da mu'jizozi masu ban mamaki eh wai me yasa ba za a kawo masa kaman na salihu ka ji mahaukata to na ƙasa salihun da aka kawo ta yaya aka ƙare ina ce ta halaka tunda suka saba mata ko kuma a kawo masa sanda irin ta annabi musa shi ma yaya aka ƙare da aka kawo sanda annabi musa mutanen sun yi imani ne mutanen fir'auna me ya ba ta halaka ba ko a kawo musu ma'ida daga sama su ma a shafi suke nan jure in sun ajiye to duk dai wannan dai kame kame ne na rashin hujja kul ka gaya musu inna allaha qadirun ala an yunazzila aya Allah ne iko ne bisa ya kawo mu'jiza kowace iri duk mu'jizan da ya ga dama zai iya kawowa walakin na akasarahum sai dai mafi yawancin su la ya'lamuna jahilai ne ba su da ilimi ba su san me suke tambaya ba da sun san abin da suke tambaya da ba su tambaya ba suna cewa me yasa Allah bai halakar da su bane domin Allah ya san su ba su san cewa in suka ce a kawo mu'jizan nan aka kawo mu'jiza ba su yi imani ba to kuma ƙarshe halakan su ya zo wani irin mu'jiza suke nema ba shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi iraji ba ya isra'i sun yarda ne ba an kawo musu dukhan ba hayaƙi yunwa ta mamaye su har suna ganin kamar hayaƙi suke gani daga sama ya sa sun yi imani ba an ba ba ba an yakin badar daga baya kenan wannan to amma dai wanda dai ya same su a cikin makka abubuwa da yawa sun gani na manzo sallallahu alaihi wasallama duk wannan ya sa sun yi imani ne ba ga qur'ani ba an ce su kawo aya ɗaya sura ɗaya suka kasa ayoyi goma suka kasa ayoyi guda uku ko guda ɗaya ma ta gagari su kwaikwayo irin ta su kawo duk wannan bai ishe su zama mu'jiza ba sai sun nemi wani abu tsagewan wata iktarabat sa'atu wa inshaqqa al-qamar ko duk wannan ba aya bane ya sa sun yi imani ne to wace aya za ka musu duk abin da ka musu sai su ce an sihirce su ne sihiri ne na'am ba su da ilimi ne jahilai ne da sun san abin da suke yi ba za su tambaye ka ka kawo musu mu'jiza ba saboda sun san ƙarshen mu'jizan nan in ta zo ba su yi imani ba to halaka na'am وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناهيه إلا أمم إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون نعم وما من دابة في الأرض باب وتهلت من تشيع أبايا أساه ko mai tafiya da ƙafanta ko mai tafiya da mai jan ciki ko mai tafiya da ƙafofi da yawa ko mai tafiya da ƙafafu hudu ko mai tafiya da ƙafafu biyu ko mai tashi sama duka wa'annan da kuke gani ba komai ba ne wala tsa'irun wala tsuntsu ya tsiru jija na haihi da yake tashi da fukafukansa sama dukkansu da kuke ganinsu ba komai ba ne illa umamun amsalukum su ma al'ummu ne kamanku halittansa aka yi bayin Allah ne Allah ya musu baiwa suna jin Allah ba sa saba masa ku ne kawai masu taurin kunne wato amsalukum ne cikin biyayya ga Allah biyayya irin ta hikimar Allah suna sujada ga Allah sujada irin ta hikimar Allah wato shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al'amarin sa yana da ban mamaki da farko mai karamin karatu sai ya rinka ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a matsayin wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira cewa an aiko shi ne zuwa ga mutane ga baki daya mai musu bishara mai musu gargaɗi idan tafiya ta yi tafiya sai ka ga ashe manzo sallallahu alaihi wasallam ya wuce kafatan linnasi uluhiya ilayya annahu sama'a nafarun min al-jinn fa qalu inna sami'na qur'anan ajaban yahdi ila rusdi fa amanna bihi sai ga ashe har aljanu sun imani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan tafiya ta yi tafiya sai ka ga ashe manzon Allah an aike shi ya zamanto annabi ga dukkan wani halittan Allah saboda Allah subhanahu wata'ala yana cewa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin annabi sallallahu alaihi wasallam rahama ne ga dukkan talikai to wayannan tsuntsayen duka wani lokaci manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo sai ya samu anguwa wata anguwa a birnin Madina wajen wasu gonakinsu wani raƙumi ya tare bakin ƙofan shiga wajen shingen gona bayan da za a shiga kuma a cikin mutanen wannan angon suke zuwa su ɗebi ruwa rijiyarsu tana ciki kowa ya yi gurin sai raƙumin nan ya fatattake shi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya zo ya samu an yi tarko tarko har wajen tsakiyar rana an rasa yadda za a yi da raƙumi sai manzo sallallahu alaihi wasallam ce me yake faruwa sai suka ce wallahi wannan raƙumin ne tsohon raƙumi ne ya tsare bakin mashigan wannan gona ya hana kowa ya shiga sai manzo sallallahu alaihi wasallam ya taho yace kai raƙumi ya ka sai raƙumi ya taho ya taho takab takab takab ya zuba gwiwoyinsa a ƙasa ya durƙusa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwantar da wuyansa a kan ƙasa ya ɗora kansa yana goga kansa a ƙasa yana tuba gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace kai raƙumi ni waye yace kai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam sai yace me yake faruwa to sai raƙumi ya yi hayaniya sai manzon sallallahu alaihi wasallam yana ƙaran ku cewa kuna lafta masa aiki mai yawa amma abincin da kuke ba shi ɗan kaɗan kuke ba shi sai manzo sallah sai ce duk wani abu ya san ni manzon Allah ne sai ɗan adam ne kawai da taurin kansa manzo sallallahu alaihi wasallam ne ya ga mana nan duk wani abu ya san ni manzon Allah ne sallallahu alaihi saboda haka ashe manzo sallallahu alaihi wasallama manzo ne wa komai da komai shi jikin sauran dabbobi bambanci kawai shi a wurin mu manzo ne na da'awa muka kasu kashi biyu na farko wanda ba su yi imani da shi ba suka zama al'ummansa amma sunan su ummatu da'awa mu da muka yi imani da shi muka zamanto al'ummarsa ummatul ijaba sauran halittu duka suka zama al'umman annabi ummatul rahama al'ummarsa ne na rahamansa to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce ai duk wa'annan da kuke gani al'ummu ne irin ku dangi dangi zuriya zuriya kowanne mun kaddarta musu ran da za a haife su yanda za su girma yanda za su ci abinci yanda za su tsufa abubuwan da za su haifa da ƙarshen ajalinsu kowa haka muka masa yanda muka mukun nan haka muka yi wa dukkan dabbobi haka muka yi wa dukkan tsuntsaye na fara na fil kitabi min shay'in ba abinda muka yi ba muka ba mu kawo shi ba a cikin wannan littafi wato ƙur'ani malamai suna cewa ƙur'ani ake nufi wato babu wani abu da za ka nema da ya shafi rayuwa ta duniya da ta lahira wanda ba ta cikin alƙur'ani shine ba mu yi sakacin komai ba a cikin wannan littafi wato alƙur'ani wasu malamai suka ce kitab shine lauhul mahfuz babu abin da ba mu rubuta shi ba a cikin lauhul mahfuz to Allahu alam Allah dama subhanahu wata'ala ce yamhullahu ma yasha'u wa yathbitu wa indahu ummul kitab to aka ce kitabu a wurin Allah guda uku ne mu a wurin mu akwai alqur'ani kitab ne akwai lauhul mahfuz shi ma kitab ne akwai ummul kitabi shi ba wanda ya san shi sai Allah subhanahu wata'ala Qur'ani shine wahayin da aka yi mana lauhu da aka saukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lauhul mahfuz shi kuma shine wanda aka rubuta komai da komai ma kana wa ma yakunu aka ajiye a sama amma malamai suna kiran lauhul mahfuz lauhul mahawi wal isbati lauhu ne na mahau da isbatu ba dukkan abin da ka gani a lauhul mahfuz shine lalle lalle za a zartas ba wani abun Allah subhanahu wata'ala ya canja shi saboda ya nuna cikan ikonsa sai ya canja abun amma an bashi rubuta ka a lauhul mahfuz amma kuma ilmin lahi qadimul azali ya tabbatar da cewa ba wannan abun za a yi ba shi yasa masu leƙe-leƙe da hange-hangen su da menene su ma in suka leƙo suka leƙo wani abu sai sun zo suna ɗauka haka ne sai Allah ya basar da su saboda ya nuna shi ne ubangiji shi ya san komai shi ya san abin da yake nufi iradar Allah daban abin da ka gani a lauhul mahfuzu kuma mai yiwuwa ya tabbata mai yiwuwa bai tabbata ba shi ne lauhul mahawi wal isbati a cikin kuma a ilmin layi azali al qadim wato shi ummul kitabi kenan shi ummul kitabi ba a canza komai saboda shi ne abin da Allah subhanahu wata'ala ne ya tabbatar don haka ne ma malai suka ce a nan ne addu'a take amfani wasu abubuwa da suke amfani canja ajali wanda a ayo hadisai da yawa suna nuna wanda yayi kaza Allah zai tsawaita rayuwarsa wanda yake nufin Allah ya jinkirta masa rayuwarsa yayi kaza wanda yayi kaza Allah zai gaggauta ajalinsa kamar wanda ba sa biyayya wa iyaye ba za su tsawon kwana ba irin waɗannan abubuwa a'a wane in yayi kaza zai yi arziki wanda yake kamar kyautata wa jama'a yake biyayya wa iyayensa yake kaza zai yi arziki mai yin kaza ba zai yi ba to duk wa'annan an rubuta su a lauhul mahfuz kuma amma ilmin lahil qadim al azali ya san wanne za ka yi saboda haka shine asalin tabbatacce yawa to anan shi shine wani lokaci mala'iku aka ce dan suka duba lauhul mahfuzi sai su ga wani abin da aka ce za a yi ba shi aka yi ba saboda yamhullahu ma yasha'u wasabit Allah yana shafe abin da ya ga dama yana tabbatar da wanda ya ga shi ya dace a wurinsa wa indahu ummul kitab ummul kitab na gurinsa shi ya san asalin tabbataccen wanne za ka yi a cikin duka guda biyu din Allah ya ce ba mu yi sakacin komai a cikin wannan littafi ba malamai wato in muka ɗauki mafarar na fil kitabi min shay'in wato za mu iya yin wata za mu iya shekara a kan mafar na filkita mai shi saboda bayanan da malamai suka yi za mu iya shekara duk mu zauna awa ɗaya muna bayanin nan mu tashi gobe mu zo muna maganar mafar na filkita mai shi jibi mu dawo muna maganar mafar na filkita mai shi sai mu iya shekara ba mu gama mafar na filkita mai shi ba idan aka duba abubuwan da suka kasance da yanda ayoyin alkur'ani suke da yadda ayin qur'ani suka yi bayanin abubuwa amma ba kai haka kawai za ka gano cewa abin yana cikin alqur'ani ba sai waɗanda Allah ya ba su hikima yutil hikimata man yasha wa man yutil hikimata faqad utiya khairan kaseera kaman wani malami ana ce masa at-tantawi da yayi tafsirin sa duka wasu abubuwa na abin da ya shafi health science technology ne menene duk sai da ya rubuta sai ya fitar da su daga alqur'ani da wani irin kunnenka wayoyin igiyoyin kunnenka yadda iska yake zuwa ya bugi wata ganga a cikin kunnenka wanda daga wannan gangan ne da iska yakan bugi wannan gangan ta kada ta kawo sauti daga nan ne aka rinka wannan akwati akwati da ake sawa a jikin tawa tawa ana daukan communication ya dauki wannan dukkan abin da ya shafi cikin kunne aka hada shi da telecommunication yanda abin da Allah subhanahu wataala ma farna fil kitabi min shay daga maganan Isra'il manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ilimi na aviation tashi sama yanda za a tashi tafiya har a wuce tafiya da za ka yi da gangan jikinka har ka yi tafiya da ruhinka har tafiyan ta zama ma tafiyan haske duka yanzu gashi nan abin ya dawo na reflection duk wa'annan abubuwa na na na na na na na handset na satellite na menene duk wa'annan abubuwa ne suka dawo suna reflection Allah subhanahu wataala kamar yadda dai na gaya muku wani wani wani wani masanin kimiyya ya ce it seems like this universe it was controlled from somewhere else yana jin kamar akwai wani guri center domin yana jin duk abubuwan ya ɗauke su ya yi tafiya ya tafiya sai ya ji kamar suna zuwa wani center ne guda ɗaya kamar yanzu yanzu da muke cewa akwai abin da ake ce masa network what is network kowa ka tambaye shi network ya network waye yake waye waye construction din network network sai zama wani abu ne wanda ko sun gama kere-keren su sun gama tsare-tsaren su sun gama dukkan plan din su to kuma sai a ce network bai zo ba wannan kuma sai dai a jira Allah ba wanda sai kawo maka network in ba Allah ne ba ta Allah ne saboda haka ashe wannan abu da yake gama ashe to wato dukkan wannan kayayyakin kimiyya na wato CTC ko mai kayayyakin wato information technology dukkansu sun gama amma it was it is controlled somewhere else duk sun gama abubuwansu amma control din ashe ba hannunsu yake ba sun gama duk wayannan kayayyakin sai su zama shirme an gane sai sa Allah wani lokaci subhanahu wata'ala sai ya nuna ikonsa kawai ana nan an gama shiri an yi komai da komai kawai sai Allah ya kawo iska da ruwa ya ce komai ya tsaya duk wannan artificial security wani shirye shirye a turai din ba ma anan ba mu Allah baya kawo mana wannan anan kasan alhamdulillah da yake bamu da karfi bamu da kasa su da suke da kayayyaki kibiyar da sauransu sai ka ji kawai an ce ai yanzu akwai wadra katrina ko wata wata wata sunayen sunan mata ma suke ba ma wannan iskokin yanzu ta zo kawai komai ya tsaya cap ko a ce ma an yi wani wani tudun na tsira an yi wani ɗaki a can za a ce a tutta to da aka tara mutanen ma a wancan lokacin da aka yi wawace ce sunanta sai ya zamanto ma duk mutanen sun kamu da gawayi da amai da gudawa saboda rashin ruwa isasshe wanda za su sha kuma duk gari kuma ya riga ya taɗe an tsinka wayoyin an zubar an rusa gine-ginen an karya gadojin an an duk komai ya tsaya can ina masu kimiyya ina fawa daga nan za mu gane ai fawa limanil mulku yawma wani abu ne mai sauki tun a duniya ma an nuna limanil mulku yawma a wannan rana su kansu ya kamata su ce lillahi wahidul qahar to sun yi waje har saboda suna wai hangen ba irin mu ba kenan su wai har sun hangi za a yi wannan abun sun yi wani daki babba wani babban multifafos an kai kayayyaki an kai amma karshe sai ya zama to su ma sun kure da gudawa da amai saboda rashin isasshen ruwa ruwa mai kyau da sauransu saboda haka wannan yana nuna mana cewa university nan duniyar na gabaki daya tana ana controlling din ne from somewhere else notice ba wani abu ne somewhere else ba from Allah subhanahu wa ta'ala Allah shine somewhere else din da suka kasa ganowa ko menene yana hannun Allah ne ma min dabatin kamar yadda yace nan kuma a wani guri haka yace wa min dabatin fil ardi illa mene ala Allah rizqaha kuma sai sake cewa ma min dabatin kuma mene illa huwa akidun binasiyatiha saboda komai yana hannun Allah ne subhanahu wa ta'ala to gane wannan shi ke da wahala kuma ba wanda suke gane wannan sai arifan da suka san Allah amma ba arifai masu kame kame ba su arifai masu kame kame kuma sai su kwace abin a hannun Allah kuma sai su sake dawo da shi hannun dan adam amma arifi wanda ba mai kame kame ba musallaki ne fil ma'rifa shi ba ya dawo da abun kuma ya bikin wani dan adam sai ya bashi a can dan adam din sai ya zama hoto babu shi wannan shine arifi na gaskiya amma wanda ya kwato abin kuma ya dawo da shi dan hannun dan adam ya zama abidul abidul abidul abidul sana mai bautan gunki ya rabu daga bautan Allah ya dawo bautan gunki domin abin da ake son a kai shi kai shine ya san cewa annallaha huwal wahidul ahad kuma shine almutasarrif bi kulli shay to a maimakon ya kai ga wannan sai kuma ya dawo ya rinka raba aikin a hannun masaluka to kaga ya gama ya wuce yasa daga inda kace wannan ma shine wannan ma shine ka zama kafiri ko shehu haka ya rubuta a cikin sirrul akbar duk wanda yace ya bi layin ma'arifa ya fara cewa wannan ma kaza ne wannan to ai ai alloli nawa kenan wannan ma shine wannan shi kenan ai ka tafi kuma ba Allah ba bautar Allah kake ba ka zama mushriki ai dama zalika bi anna Allah huwal haqq wannan inda wannan inda kake tunda ma ka gansu kai mahajubi kai tun da mata gansu kaga akwai wannan akwai wannan akwai wannan ma kai ma hajubi ne to su kuma masu cika bakin su wannan wannan din suke gani suke rarrabawa kuma sannan suke su ne a harifai me suka sani ba san komai ba ai har tun da kaga wannan wannan ai ka kai ma hajubi ne zai kai ga matsayin in kaga manzon Allah ma kai ma hajubi ne in dai ma'arifa ce ta gaskiya ai hawa hawa ne hawa hawa ne kuma sauka sauka ne sai ka fara ta kan wanda cewa huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin a lokacin ko manzon Allah ba a maganar sa ba a maganar komai sai shi kadan sa sannan ka gangaro cewa ma yayi takawini ma yayi a takawin al awwal din ma shine a samu hasken manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka mafi yawanci wasu kirkaniya suke yi suna faƙi da shi'i la yusihi wanda bai da abu yaushe zai yi kyauta to wannan duka Allah subhanahu wataala kuma duk abin yaya za a yi ma masanan Allah waɗanda suke su ne waliyan Allah kuma su kai mutum ga bata ai su su ne ma ya kama ai su ne ai babu abin da ba abin da suke nuna wa mutane su ne asalin ma santa na shiriyar mutane to yaya kuma wasu za su zo su ce suna wakiltar su kuma su rinka jefa mutane cikin cikin bata ai su kan shi ai me yasa shehun mu yace wa asgar atba'i bari'un min ash-shirki in dai tabi'in ne na gaske fa to wanda yake wannan surutu surutun fa na ce fana'i ne samu shehu ya ce wa asgar atba'i unila fana'a kai da ka samu fana'in asgar atba'u ne kai asgar atba'i ne kai na'am Allah subhanahu wata'ala ya ce ba mu yi sakacin komai ba a cikin wannan alkur'ani komai dukkan abubuwa da suke faruwa sai ka relatin ɗinsu da tauhidi in ba haka ba baka san Allah ba wannan wayar idan baka san yadda za ka samo makarajinta a tauhidi ba wallahi sai baka san Allah ba kai ba arifi ba duk abin da ka gani a duniya sai ka yi relatin ɗinsa da tauhidi sannan ka fita cikakken arifi wanda ya san Allah wanda kuma yake karaci domin ma'arifa ba ta karewa har ila yau mamaki kullum cikin taraki ne shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke cewa innahu la yadanu ala qalbi fa astaghfirullah fil yawmi 70 marra shin ya samu disconnection na sakar a cikin ma'arifa a cikin a cikin a cikin a cikin a cikin shuhudin sa sai sai ya ci istighfari 70 wanda ake nema kai a sallah ma ka samu ya gagara ita kunta ila salati fa farrid albaka min ad-dunya wa ma fiha to raba ma tsakanin dukiyanka da duniyan ma har sallan ta samu don wani zai in ba kai ba in ba a samu wannan ba sallan ba ta samu ba a hoton da aka samu a in zan ba a samu idza qumta ila salati fa farriq albaka min ad-dunya wa ma fi ka zo sallah ka raba tsakanin Allah duniyan a zuciyanka ka iya kwashe duniya ka bar Allah a zuciyar shine fa farriq albaka min ad-dunya wa ma fiha kuma ya zamanto har a gama sallan a matsayinka na mai ziyara ko ka zo fada to haka manzo Allah ya daidai fadar ayya Allahu akbar daga takbiratul ihrami ta tafi central market ta tafi model lawan ta tafi ina ne ta tafi ina ne kuma ka ce wai ziyara ka zo wajen ubangiji abinda sunna ce ta duk abinda ta ji waliyan Allah su faɗa sunna ne ai ba rikal wa min dunya ma fiha ai ba wani abu ne ba wani abu ne malami ya malami ya kirkiro ba ai manzo Allah ne ya ce al musalli yunaji rabbahu to munajatin kenan ka zo gaisa kuna tattauna kenan kun zo munajatin da Allah kuna sirrin da Allah kenan ka tafi mutan lawan ka tafi to ai ba samu tafribul qalbi ba samu abu biyu a ciki tunda ko aka samu biyu a cikin zuciya ai kaga ba a je sallah ba ai sallah ba to kaga ashe salatul arifi ba za ta zama daidai da salatul mahjuri ba to shi ma arifin ya zama arifin na gaskiya na haƙiƙa shi yasa manzo sallallahu alaihi wasallam da yake da yawan ku dukkan ku kuna sallah amma wani ba abin da ya samu a cikin sallar ta sai sulusin ta ko rubu'in ta ko humusin ta wata kilma ushirin ta ne ya samu a sallar nasa saboda iya inda zuciyar ta dawo ta samu ta samu communication da ubangiji hakikatan ta ji zuciyar ta zo ta balle ma wanda yake jin shi ai kawai yana sallah ne ubangijin ma baya bai san me yake yi ba yana can bai san ma me yake yi ba kaga wannan in ya malimance ka sallah dai ka dai ji duhu ba dan falalan falalan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace idan aka zo sallah to za a duba ta'alliqin zuciyar bawa da Allah to za a dubi na liman in aka dubi na liman aka samu bai yi daidai ba sai a bi sahun farko in an samu ba a samu wanda ya zama daidai zuciyarsa ta tafi ba sai a je na biyu haka haka har a cikin sahun a samu wanda zuciyarsa ta ta'alluki da Allah shi shikenan sai a ce shikenan an kun ci albarkacin sa an karba haka liman liman din ma lokaci zai zama babu ai to kaga irin sanan ne kawai za a ce irin limaman da kaji wanda ma su ba su san ma wa ake bauta ba sun zai tsada ne kawai suna ganin bango idanunsu ya riga ya rufe rana ala qulubihim ma kanu yaksibuna to irin wayannan to sai a bi sahu sahu shi yasa ma to mun sallallahu alaihi wasallam a ƙarshen duniya za a zo a samu mutane sun cika masallaci ɗumbin jama'a amma gabaki ɗaya ba mai sallah a cikin ba wanda aka karɓi sallarsa saboda gabaki ɗaya qulubuhum khariba zuciyarsu a rushe take daga addini farigatun min Allah ba Allah a zuciyarsu to ai wani kan ma bai yadda ma Allah ana yana yana yana ana ana shuhudin Allah a zuci ko ana ko ana kawo hudurin Allah a zuci ba to wanda bai da haka ba ma in ya zama kalima mai ai ka bi na idan sarkin ka saboda haka muna bukatan akwai babban aiki a gabanmu to duka waɗannan abubuwa in baka danganta su da duk abin da kake gani in baka danganta shi da samuwar Allah ba to babu tauhidin ka bai cika ba tukunna amma ba za a ce baka da tauhidi ya dai bai cika ba baka zama arifin Allah masanin Allah na hakika ba to shine Allah subhanahu wataala ce ba abin da bamu kawo ba a cikin littafin nan na alqur'ani summa ila rabbihim yusharun sannan za a tara su zuwa ga ubangijin su akwai wata hikaya wai ana cewa zamanin turawa wai wani bature sai ya karanta ma farna fil kitabi min shay to a Najeriya ne aka ce wajen Sokoto sai ya zo ya samu malami shi kasan turawan da suka zo nan sai da suka bi ta Misira suka samu ilimin addini suka zo suka yaƙe mu ai sosai sai da suka wasu ma an ɗauka larabawa ne sai da ya zo ya ce wannan kurani an ce komin komin yana ciki komin yana ciki eh komin yana ciki ma faradna fi kitabi in she komin yana ciki kurani eh to kun nuna mini sunan kun nuna min sunana shi kuma sunansa a Mr. Cook wai a nuna masa sunansa shi kenan sai wani alarama wani malami cikin masa sosai za a samu sunanka kawai sai buɗe littafi yana buɗe ƙur'ani irin da yana tunanin me zai yi dan dai ya fitar da ya tsayar da ƙur'ani daga sharrin wannan mutum yana buɗewa sai ya ga watara kuka ka'ima sai ce masa zo zo zo zo yace ina mai fassara aka kira Mr. Translator yace look watara aha tell him watara you will see kuka Mr. Cook qa'iman standing in front of you sai yace oh my god saboda watara kaga in ka ɗauke shi wannan ai za ka ga ko kuka Mr. Cook ƙa'iman standing in front of you kaga ba ba watara kuka watara kuka mina tarki ba to kaga wannan yana daga cikin wasu abubuwa na mu'jizojin alqur'ani wanda ko ka nemi wai ka ce wai zaka ce wai wai wai zaka shawo kansa ko ka fi karfin sa sai ya zamanto ya zo maka da abun mamaki kaga wannan bawan Allah Allah ne saboda yana son ya karbi alƙur ya kaskasta shi ya tozarta shi sai sai sa wannan malamin ya samu wannan tunani duk da dai ba wai asalin abin da ayan take nufi kenan ba amma ta hanyar haka shi an yi convincing din sa an gama dai na kuma ila rabbihim yusharun sannan kuma a wurin ubangijin su gabaki daya da kudin da dabbobin da tsuntsayen za a tattara ku a wurin Ubangijinku ba ku kaɗai ba ne, yanda ba ku kaɗai ba ne a duniya, har manzo sallallahu alaihi wasallam cewa ai a cikin halittu duk ba wanda bai yarda da cewa shi manzon Allah ba ne, to haka za a tattara ku a lahira shine summa ila rabbi summa ila rabbihim yuhsharun sai Allah subhanahu wa ta'ala ya kawo da damirin hum wato mutanen da tsuntsayen da dabbobin da aljanun duk za a tara su gurin ubangijinsu a ranar kiyama ya musu hisabi me ake nuna musu a nan ku kanku fa wasu bangare ne da cikin wanda za musu hisabi a lahira balle ma ku kafiran maka ma cikin cokali nawa kuke kun kai ma cikin cokali ne to a cikin mutanen ma ba mutane kaɗai ne za a yi musu ba duka har tsuntsayen har dabbobin har dukkan ƙwarin sai an tattara su a filin kiyama ba ku kaɗai za a tara ba kuma za a musu hisabi to a nan shi ne imamu zamashari ya ce wannan ya tabbata saboda abin da ya zo cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kowa za a masa hisabi yu'khadhu lil ajma min al qarna har a yi hisabi wa mai ƙaho da mara ƙaho ragon da yake da ƙaho da ragon da baya da ƙaho ragon da yake da ƙaho ya ga wannan baya da ƙaho ya ta cutar su ya ta tun kuɗinsa to an je in an je lahira za a sa mara ƙaho ya rama tun kuɗinsa a kirar masa da ƙaho ya rama tun kuɗinsa a jikin mai ƙaho da ya tunkuɗe shi a duniya sannan kuma daga nan sai a ce kunu turaba lokacin ne ya kulul kafir ya laitani kun tutura ba sai a ce duk ku zama turbaya bayan kowanne ya rama wannan ya rama wannan ya rama wannan ya rama su hisabin sauran dabbobi kenan kowa ya rama abin da dan yar uwarsa dabba ta masa to daga nan kuma sai a ce ku zama turbaya sai kafiri ya ce ya laita ni kuntu turaba ni ma ina ma irin wannan hisabin aka mu kawai in zama kasa ina kai kan ai wuta zaka tafi Allah ya tsare mu na'am والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات من يشاء الله يذلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم
والذين كذبوا بآياتنا سواء أن تذكرية آيوين kada su dame ku gamsar da su ba yiwuwa gamsar da jahilin musulmi ma yana da wahala balle gamsar da kafiri shi yasa malamai suka ce wala tumari jahilan fatata aba wa ma alayka atbuhu fatu'ta ba kada kai jayayya da jahili sai ka wahala matsala ba da gare ka bane balle a zarge ka shi ke da matsala da haka ka kalle shi kawai kai kana da matsala ne ai kai baka da matsala ka san addinin ka ka san me kake a waye kake shi kuma jahili fa bai sani ba to jahilin ne za ka yi da shi balle ma aljahilul murakkabu domin aljahilul basitu shi so yake yi huwa jahilun fa'allimuhu idza kana al-insanu jahilan jahalan basidan fa huwa jahilun ta'allimu ilmin fa'allimuhu jahili basidi idan ka zo kana magana ta amana ai wannan maganar ku ne ta malamai malam to yaya abin yake ba haka yake yi ba to wannan ilimi yake so ku bashi ilimi shi wannan a bashi ilimi amma jahilin murakkabun fatruku jahilin murakkabi ku kyale shi shine Ismail Abubakar suke ce educate illiterate ko eh shi yana ganin kamar yana da ilimi kuma jahili ne tun ta garin jahili ne dan sakandare su kullum yake jayya da farfesa to ya zai iya gamsar da shi duk abin da ya faɗa ce ba haka ba ne yawwa in in likita ne masanin abin da ya shafi biology ko menene yana nuna da shi a ya ce wannan kan ai ƙarya ne kawai to kaga wannan ba abokin maganar ka bane ka kyale ko idan har musulmi akwai jahalun basitun akwai jahilun murakkabun to ya za ka yi kuma da kafiri wanda shi ma duhu ne ke dukan duhu gabaki daya saboda haka Allah subhanahu wata'ala ya ce wallazina kazzabu bi ayatina wadanda suka suka karyata ayoyin mu wai jahilcin nasu murakkabi ne tarkibi mazji don tarkibi ibati ne za iya yanke abin da aka raba da abin da aka raba din sai kowanne ya zama to amma tarkibuhu tarkibuhu tarkibun mazjiyun murakkabun ne tarkiban mazjiyan dan haka jahilcin ya kai ga sun kasance sunmu kurame ne ba abin da suke ganewa ba abin da za ka masa ya gane kurma ne kamar yadda ka san dai ka samu kurma kana ta masa magana eh to haka haka haka in ka samu kafirin da bai san Allah ba bukumun bebaye ne maganar ma ba su iya yin mai kyau in baka mai da hankali ba sai ya kama ka tobara ka ɗebi zunubi ma garin garin jawo hankalinsa ko kuma ga ka inna lillahi wato Allah subhanahu wataala in yana buga misali in yana buga misali in yakan in yana so ya nuna abu ya zama very extreme ya yi zurfi sosai Allah kaɗai ya iya wannan buga misali da Allah ya zo buga misalin haske sai ce Allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi kamishkatin fiha misbahun al misbahu fi zujajatin al zujajatu ka annaha kawkabun durri yuqad min shajaratin mubarakatin zaytunatin la sharqiyatin wala garbiyatin yakadu zaytuha yudhi'u walau lam tasassu nar nurun ala amma da Allah subhanahu wataala zo buga misalin jahilci sai ce auka zulumati fi baharin lujji ya ga shahu maujun min fauqihi maujun min fauqihi sahabun zulumatun ba'daha fawqa ba'din idza aka yarda yadahu lam yakal yaraha wa man lam yaj'al Allahu lahu nuran fama lahu to shine Allah subhanahu wa ta'ala yake magana anan ka kwatanta mutum kurma shi ma nan extreme misali ne na rashin gane na kidimanci mutum zama kidimenne to wanda suka faru su kidimammu ne mutum ne kurma ne daidai ne kurma makaho makaho ne kuma kurma ne makaho ne kuma fi zulumati a cikin duhu duhun dare kuma a duhun ɗaki wannan mutum me zai iya lalumo maka ga kurumta balle ka yi sauti ka ce zo ta nan ina ta nan ne ai kaga zai iya matsawa ko ba haka ba ga kurumta ga makanta ga shi a duhun dare ga shi a duhun ɗaki ko duhun dutse ma ga to shine Allah ya ce to haka kafirai suke summun bukumun kuma tizulma ce to ya za ka yi da wannan wai Allah na gama za Allah haƙura da shi kawai haƙura da irin wayannan ba za su shirya ba sai Allah ya ce to ga amsa eh dalilin da yasa na gaya maka haka ka kyale su man yasha illahu yudlilu duk wanda Allah ya so sai ya batar da shi bayan da za ka yi da shi wa man yasha wanda kuwa Allah ya so ya ja'alu sai ya sanya shi ala siratin mustaqim akan hanya taryan taryan taryan sai ya kama hanya shirya ya shirya saboda haka wani kai dai ana son kowa yana da wato Allah ya sa masa aqalu ya sa masa sam'u ya sa masa basaru an gane ya sa masa shammu ya sa masa hissu duk hanyoyi ne na communication duk wani hanyoyi ne na communication za ka iya jin abu za ka iya fahimta abu da kwakwalwa ko za ka iya jin abu da kunne za ka iya ganin abu da ido za ka iya shafan abu ka ji yadda yanayinsa yake shi ne hissu za ka shanmu za ka iya shakan abu ka ji irin ƙanshinsa akwai kuma ɗa'amu za ka iya sa harshe ka ɗanɗani abu ka je wayannan hanyoyi ne na communicating ɗin ilimi zuwa ga mutum ta wayannan yake iya idirakin wasu abubuwa ko to sai Allah subhanahu wataala ya sa maka wannan tukunna to amma kowa Allah ya sa maka wannan ko da yake ba kowa ba amma da musulmi da kafiri duk wani dan adam Allah ya sa masa wannan kayan aiki ne ya baka an gane kai ya rage naka ka ɗauki wannan kayan aiki ka yi aiki da su ta hanyar da ya dace ka samu tsira ko ka ɗauki wannan kayan aiki shi yasa Allah ya kai ka ɓatar da kanka shi yake cewa shi ya ɓatar da kai kuma yace daga ba kai ka ɓatar da kanka kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya ce ma bil'amu wa bil'amu dan ba'ura ko menene menene mai wannan ba matsalar kalibi in hamil alaihi yalhas aw tatruku yalhas ba eh law shi ina ai larafa anahu biha eh da mun so sai mu ɗaukaka shi da wannan ilimin nasa to amma sai aka bar maganan ma'anawi na raf'u sai aka kawo shi fi suratul hissi a suran abin da zaka iya gani da idonka sai aka misalta shi da ɗan yaro mai kuka ana son a kai shi wurin da zai ci abinci shi yaƙi sai aka ce walau shi ina larafa anahu biha walakin nahu akhlada ila al-ardi yaro kana daga shi zo mu tafi mana yana yaƙi wansa ma ce zuciya take ita take shi ya faɗi ta ce ta ta samu wanta ta kyale shi ko ba haka ba to dago shi sai Allah mai da shi cikin suratul hissi cewa da mun so sai mu ɗaukaka shi da ilimin amma ya ƙi amfani da abubuwan da zai amfani da su na hankali ilimin ya zama masa ɗaukaka sai ilimin ya zama masa kaskasci sai Allah ya misalta shi da cewa kamar wanda ake kokarin a ja shi zuwa ga wani wuri ne da zai tsira ga wuta ga wuta zo mu tafi ana fitar da shi ɗaki ya ce ni ba zan je ba kuɗi na na lungu to ya za ka yi da shi ta tsaya ne ku kone ku biyu ko ka sake shi shi ne aka ce lakin lahu akhala da ilal ardi ya ƙi yin amfani da hankalinsa ya manne da ƙasa sai aka bar shi ko ba haka ba to haka ne kai ma wa'annan abubuwan da aka baka da ka yi amfani da su da ka tsira amma tun da ka ƙi amfani da su shikenan kai ka halakar da kanka anan saboda kar ka dora wa Allah shi ya halakar da kai amma kuma baka da mashi'a eh wa ma tasha'una illa an sha Allah saboda haka da kaso hakan Allah ya barka da haka inda ya ga dama ko ba zai barka da haka din ba an fahimta to shine Allah subhanahu wata'ala ya ce to wanda Allah ya so sai ya sa masa wayannan kayan communication su yi masa amfani wanda kuma Allah bai so ba sai wannan kayan communication da Allah subhanahu wata'ala ya bashi kayan shiriya su zama masa duhu su daɗa dulmiyar da shi ya ƙi ganewa na'am قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله أغير الله تدعون إن كنتم صادقين to wai tambaya tambaye su ka ce musu ara'aitakum ku bani labari kuna ce a kawo aya a kawo mu'jiza a kawo naqatu mana salihu mana a kawo kaman kaman sandan Musa mana a kawo mene wai tambayan da kuke nan in atat in atakum azabul lahi to wai azabar da kuke cewa Allah ya kawo a kawo azaba a yi tashin alƙiyam ba kace za a yi ba a yi mana yau haka kafirai suke faɗa ko to wai idan haka ya faru aw atat kuma sa'atu ko tashin kiyama da kuce yau ayi to idan aka yi a gairar Allah ya tad'una in kuntum sadiqina yanzu wani Allah za ku kira da kuka ga azaban sai ku ce wani Allah ya zo ya taimake ku ko kuma a'a kun riga kun shirya da da shugabanku da abun bautanku lokacin da Allah ya kawo wannan abu da kuke cewa in ma da matsala sai ya zo ya protecting ɗinku ya kare ku ai in ba aka ka shirya ba to me ya amfanin ka kira bala'i wa kanka ai in ka ji mutum yana zuwa an ce wai in ka ga wani yaro ya zo yana zungurin ka akwai babban da ya turo shi ko ba haka ba kuma babban da ya turo shi ne ya tabbatar ya fi karfin ka ne to wai da suke zuwa suna tsokanan Allah da waɗannan maganganu masu muni to in azaban ya zo akwai wani ogane shine garin layi din akwai wani ogane da za ku kira in kuntum sadiqina in gaskiya kuke yi wanda zai zo ya kare ku na'am بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنصون ما تشركون بل بل wannan zance ba ku da wani wanda za ku tura ba wani ne kare ku iyahu tad'una shi din dai za ku tura Allah za ku kira faya ta kifu ya yaye mata du'una ilaihi abin da yake kuke kiransa zuwa gare shi na azaba in ka in ya ga dama to yaushe za ku sa shi ya aiki biyu kun ce a kawo azaba in kuma kawo azaba ku ce wayo Allah a kawo azaba kuma ku ce wayo Allah ya dawo shi da ya kawo ya dawo ya dawo ya dauke kayansa ba abin da kuke yi kenan ba to ba za a kawo ba ba ta lokaci kenan ya zama wasa da hankali ba ku da wanda za ku kira ya kare ku daga azabar idan azaban ta zo kuma Allah za ku kira da a ce lokacin da azaba ta zo sai lata ta zo ko ko manata ko hubal ko wani abu sai ya zo ya kare ku kuma ya nuna ƙarfi ya ce ko ma ya tura azaban nan ku ku tsira to sai a jarraba a gani ko hakan zai yiwu to in an turan ma an sani Allah ya ce babu shi za ku kira kuma ya yaye muku to yaushe za ku ɓata lokaci ku kira shi kuma bayan kun ce ya kawo azaba in ya kawo kuma ku kira shi ku ce ya yaye sai ya ce to ba zai yi hakan ba shi za ku kira ya yaye muku azaban da ta same ku watan sauna in sha in ya ga dama watan sauna a lokacin mancewa kuke yi da matu shirkuna abinda kuke tarawa da Allah a lokacin da aka yi World Trade Center disaster jirage suka je suka bigi wannan fararal gini na New York ne ko ko Washington ne Washington ne ko? To, sai reportan yana cewa, even those who did not believe with the existence of God, they are now calling, oh my God. Haka yake faɗa. Kaga abin gaskiyan abin da Allah subhanahu wa ta'ala faɗa kenan. Akwai wanda suka ce su free thinker ne su, su they are free thinkers. su ba ba addinin ma kirista ko addinin musulmi ko mai ba wani ma addini su free thinkers ne su suna nan da yawa a america yace those who did not believe with the existence of God amma yanzu unconsciously saboda me Allah yake cewa ai Allah na ga mana cewa shi za ku kira saboda idan matsala ta yi matsala kakan koma ga reality in matsala ta yi matsala akan koma ga reality ne unconsciously za ka ji kawai baka da wani helper baka da wani mai taimako ko baka da wani sustainer baka da kowa sai wa sai Allah saboda haka an consciously sai gashi a New York ko a Washington suna gudu suna cewa oh my god what god wani god kuma wanda kun ce babu kwata-kwata ku printinkers ne sai gashi suna cewa oh my god kaga wannan kadai ya isa Allah ya yi wannan abun saboda ya zama aya kuma waɗanda suka musulunta sakamakon wannan abu dubbai ne ina da littafi da ke al-mu'jizatul mutajaddida mu'jizar qur'ani mu'jizar musulunci ta zamani wanda dalilin a zamanin yanzu qur'ani ya nuna mu'jizozin sa kan abubuwa da suka faru idan da suke ta faruwa yanzu wasu suna ta musulunta dalilin wannan saboda haka shi Allah ba ruwansa yakan yi abu sai ya zama dalili shi Allah dan World Trade Center ya rushe mutum talatin sun musulunta shikenan la Allah hadiya Allah bika rajulan khairan laka min umurin ni'am balle ma World Trade Center what is there to dalilin haka mutane da yawa sun musulunta dalilin haka wasu da yawa sun fara akashin musu Islam duk da dai an yi conniving ne an yi wani munafinci ne an yi wani manipulating ne aka ce musulmi ne suka yi amma dama an ce kasuwancin na ya rikice na yahudawa sun za abin da ya kamata a yi destroying din wannan abin saboda document su lalace a rasa ma'ana za a samu sakamakon report shi kenan a dawo su je back to square one saboda kowa ma ya samu ya fita an riga an yi badakala ne abubuwa duk sun lalace a ta a kola gun kawai to suka yi wannan yadda wasu suke ganin abu to a duk da dai sun yi kokarin su ya haɓa musulunci kafin kaji to sai zama ci gaba musulunci domin sai ana cewa islam ne musulmi ne wani shi bai taɓa jin ma sunan islam ɗin ma ba bai damu da islam ba amma sai fara what is islam from where is islam who brought islam muhammad who is muhammad sai ya karanta tarihi biography of muhammad sallallahu alaihi wasallam ya karanta a musulunci menene menene abubuwan dokokin ka'idodin musulunci da sauransu sai ya compare tsakanin abin da yake gabansa da abin da ya gani sai if this is islam ai but there is no problem with it saboda sai sai ce bari musulunta da yawa sun musulunta ba tare da an je musu wa'azi ba kawai saboda wannan disaster natural disaster da suka gani to Allah subhanahu wataala ce shi baya aikin banza ku ce ya kawo azaba bayan ya kawo azaba ku kira shi kuma ku ce wayyo ya yaye azaba ko da yake mun saba yin haka ce wayyo wayyo zafi wayyo wayyo zafi ran kawo sanyi kuma jiya da daddare wayyo dari ta da kawai yake wa Allah wannan ka gaba duk na'am na'am wala qad arsalna ila umamin min qablika fakadnahum bil ba'sa فأكذناهم بالبعصاء والدراء لعلهم يتدرؤون فشي الله سبحانه وتعالى كويس يكاو آية يكاو أبو سيكاو hujja. shi saboda shi yana gamsar da mu ne kawai ya kama mu da hujja sai Allah subhanahu wataala ya ce to bari in gaya muku kar ku ce a wajen to ai ubangiji ko za a gwada ne a dan kawo musu aya ko da su yi imani ko kaza kaza sai Allah subhanahu wataala ya ce a ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك يا رسول الله أي الأمو كافن كي من أرك من أيك مثل دمن زني سكين إيماني دمن زني فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرؤون muka kama su muka haɗa su da tsanani muka haɗa su da cuce-cuce kar ku manta da mutanen fir'auna ummaza da fadi'a ayatun mufassalat duk ake ta nuna musu sun yi imani ba su yi ba sai su ce ya ayyuha sayiru ko ba ga wani amma kuma su ce ya ayyuha nabiyu ma ya dan daɗi sai su ce ya ayyuha sayiru ud'u lana rabbak ba ba haka ba so sai su Allah ya ce ko mun yi haka wai la'allahu darra'una ko za su kaskas da kai su ce bari mu daina gaskiya wannan abu da muke gani wallahi sakamakon abin da wannan annabi ya zo da shi mun ki karba ne falaula in ja'ahum ba'athuna فلولا إذ جاءهم بأسنا تدرؤوا ولكن قست قلوبهم ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون falaula in ja'ahum ba'athuna ina ma a ce lokacin da tsananin azaban mu ta zo musu tadarru'u sai suka kaskas da kansu suka yi ladabi suka koma ga Allah na walakin sai dai kasat qulubuhum sai zuciyarsu ta ƙara ƙetacewa suka ce dama muna zaune lafiya wallahi zuwan ka ne ya zo mana da bala'i a garin nan lafiya lau muke da wannan annabi ya kullu to kaga me me jawo mu jira ta da jawo musu mene halaka ko suka ce mu ai ma mu mu muna muna shi umanci muna shi umanci da kai da ka zo ne ma bala'i ya zo ya same mu da kan zaman mu lafiya lau muke zuwan wannan annabi sai gashi nan fitinu duk suna ta samun mu kuma wai fitinu ba ana gaya ana yi ne wai dan zama izina gare su ku bari wannan abu da kuke yi ba ba daidai bane in ba ku bari ba ga abin da zai same ku suka ce ittayyar radika wa biman ma'aka da kai da wanda suke tare da kai mukan yanzu mun canfa ku muna mugun gashi da zuwan ku zuwan ku ne ya ja mana tashin hankali da bala'i to ina kasar qulubum zukatan su sai ta kekashe wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'maluna shaytan ya riga ya kawata musu abin da suke aikata na sabe sabe shine daidai a wurin su
فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أكدناهم بغتة فإذا هم مبلسون وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين نعم falamma nasu ma zikiru bihi lokacin da suka yi watsi da wa'azin da aka musu suka yi watsi da ayoyin Allah suka ki lura da mu'jizojin manzannin Allah Allah ya sauka fatana alaihim abwaba kulli shay'in sai muka mai da su turai ka bude musu arziki iri iri shi daɗi eh sau da mutane suna ɗauka wanda suka ci gaba ko to haka Allah subhanahu wata'ala ya saba yi tunda an ki an ki imani an ki din Allah an ki sauraron hujja to sai aka mai da su developing menene developing country ne ko countries aka mai da su kasashen da suka ci gaba fatahana alayhi ababa kullu shay muka bude musu dukkan ni'ima anni'amu wal khairat muka bude musu ni'imomi kuɗi arziki kwalle kwalle eh Allah ya ce ba dan ma kar mutane su zama umma wahida ba laj'alna liman yakfur bir rahmani ko wanda ya kafirce ma Allah sai musu gidan zinare matakalan zinare komai na azurfa saboda me kwana nawa ne Allah ya ce sai muka bude musu haka muka yi wa adawa samuda wayannan ana magana ba ma namu ake magana ba na baya adawa samuda aka yi ta musu gidajen dadi ina gidajen yanzu har su turawan yanzu suna fita su tafi wannan guraren su ce sun je yawon bude ido ce nan an halakar da mutane nan ya rushe waye rusa yakin me aka yi a gurin ba su taɓa nan ganta abin da yaƙi ba kuma kayayyakin ni'ima ne da kwalliya da ƙawa wanda aka yi a gurin Allah ya ce muka buɗe musu ƙofan dukkan komai hatta iza farihu bima utu sai da suka rinka jin alfahari da abin da aka ba su ta ai gashi nan duk da rashin imani yanzu ka duba yadda muke cikin arziki dukiya jin daɗi walwala akhadnahum bagtatan sai muka musu karab daya muka kama su da azaba fa idahum sai ga su mublisuna sun yanke kauna daga rahamar Allah faƙuɗi a dadirul ƙaumin ladina zalamu aka yanke bayan mutanen da suka zalunci kansu da kafirci babu zuriyarsu ma bayan ma an yanke shi ba su ba labarinsu hal tuhissu minhum min ahadin aw tasma'u lahum rikza babu duk gabaki daya an gama da su Allah subhanahu wata'ala ya ce faƙuɗi a dadin alƙawamin lazina zalamu aka yanke bayan wanda suka zalunci kansu da kafirci walhamdulillahi rabbil alamin godiya ya tabbata ga Allah ubangijin halikai wanda yake yin yanda ya ga dama ya zo a cikin hadisi wanda Imam Ahmad ya fitar idza ra'aita Allah yutil abda min ad-dunya ala ma'atihi ma yuhibbu fa inna ma huwa istidrajun idan kaga Allah yana bawa bawa abin da yake so na duniya kuma yana ƙara saban Allah yana daɗa dukiya eh abin da zamani yanzu yake rudin mutane kenan ko eh aje liwaɗi a yi maɗugo a je a sayo tsafi a indiya a yi wannan kurma ana ƙara ana ta ai yake ƙara arziki ai luwaɗi yake ƙara arziki ba haka suke faɗa ba yawwa suna yi duk don su ƙara arziki ai yake ba su duniya su yi mulki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in kaga Allah yana bawa bawa duniya tana ta karuwa kuma duk da saban da yake kai fa inna ma huwa istidraj Allah yana masa kira ragon lahiya ne kira ragon lahiya ka san kira ragon lahiya ai kira ragon lahiya akan daure shi ne a bashi dusa a bashi ruwan tsari sauran yan uwansa su sha a kore su bige su sun kudin kudin zai ji ciwo su kuma suna ta kuka ma dan gata ne mu an zalunce mu ko da layya yaya wa yake karan layya dan sun ga an yanda aka masa da layya su kai to cewa da wannan shine istidraji to da manzo Allah ya faɗi wannan sai ce falamma na su sai ka wannan aya sai falamma na su ma zikiru bi fatana alaihim ababa kulli shay'in حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا مبلسون صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين Allah ya kiyaye mu Allah ya riko da dalilan mu Allah ya ba mu sabati akan hanya madaidaiciya Allah ya tsere da mu daga fanɗarewa ya fada hanyar halaka albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam azumin mu Allah ya karba ibadun mu Allah ya sa karbabu ne abinda muke nema na alheri Allah ya bamu abinda muke gudu na sharri Allah ya tsare mu Allah ya isan mana dukkan abin da yake karfin mu albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fatiha wa salatu fatiha Sunan